أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتاته بنظرة تاتي لنا بزفر wannan shehi babba mai girma shehu adamu ilorin yana dai gaya mana shugabanni na afirka ma gaba ɗaya ba na nigeria ba na daga manya wanda suka ɗaukaka addini suka yada musulunci suka karewa afirka daga tura mulkin mallaka to duk da rabon da ya yi mu dai mun gode ko mu dai koya aka kasa aka bamu duk da mun gode to da ya zo maganar ɗariƙa tijjaniya da ya zo maganar ɗariƙa tijjaniya ya ce ya kawo su shirya ahmad da su kai roji da abubuwa ya ce wali tijjaniyina tijjanawa kuma umuman gaba ɗayansu fi hazal ahadi a wannan zamani suna da kuɗubun wani shugaba ginshiki kabirun kuɗubi dirka wata ita take rike da wannan injin nikan ruha da ake kewaya ko dai dirka da take rike da rumfa fila wacce take rike da kowane gini in aka cire ta to ginin zai faɗi ita ake cewa kuɗi shugaba ginshiki kabirun babba huwa sheku ibrahimu shine sheku ibrahim ibn abdullahi inyas an abdullahi inyas huwa aksarul masha'iki shine mafi yawan shehunnai duka atba'an mabiya bi garbi ifirikiya afirka nan ta yamma in ji shehu adam ilori ya zuru na suna ziyartarsa kulla amin duk shekara waya hajjuna ma'au suna yin hajji tare da shi fi maukibin wahidin a tawaga guda ɗaya wa ya suna kirawo shi libiladihin garuruwansu fi muktalafil munasabati duk wani taro na addini duk wani abu za a yi sai an ce ya zo ko wani abu za a gabatar ce an ce ya zo ya tabarraku na bihi suna neman albarka da shi wa aksaruhum fi Nigeria nufuzan mafi yawan almajiran nan nasa a Nigeria zartawa ma'ana shugabansu a Nigeria nan tamu huwa sadiquna shine abokin mu Sheikh Ahmad Tijani bin Usmana shine Sheikh Ahmad Tijani dan Usmana albarbari babarbari zangon bare bari shehu yana da fashin goshi fi madinati kano a kano wa shehu abubakar atiku da shehu atiku wa shehu malam sanika fanga da shehu malam sanika fanga to Allah ya saka mata alheri da da shehu mai hula da kaza da kaza Allah ya saka mata alheri a ce wannan shugaba cewa Adam Lilori a ce ya faɗi wannan ya ishe mu ya ishe mu hashi din nan da ya faɗi wannan magana Allah ya saka mata alheri Allah ya rahamshe shi yana daga cikin wanda ya dafawa malamin da ya gaba da shehu akan kabalu akan suna ganin shehu zai shafe kadiriya ne hashi da shi aka yi wannan amma gaskiya dai dole a faɗa to mun gode masa a ce a cikin wannan littafi al-islamu fi Nigeria a ce an faɗi wannan shi ya fi duk shehun nan Afirka gaba ɗaya mabiya to mun gode da ya faɗi afirka ga baki ɗaya to bari mu ji sharhin wannan magana tasa ƙarin labarai a kanta muhammadu wannan shau adam ilorin kenan ga kuma wannan sidi muhammad ɗan shehu abdullahi jejiba kalifan shehu ɗan kalifan shehu malami ɗan malami shugaba ɗan shugaba malamin ilimi ne na zamanancen su ne jami'an lara kuma balarabe ne kuma sharifi ne balarabe ne sharifi ne abin da ya sa kwaji muna faɗan haka don wani abin ma ya wuce hankali yan yara ƙanana yau a ƙasashen nan namu an kintsa ganin suke ma ko shehun nasu ma ya fi shehu ibrahim ko shehun ma ba kowa ba ne ba su ma a nuna musu masu ebo littattafan shehu su dinga dubawa ba su yi ba ba sani ba dukkan mu baragada dai kawai kowa da ya dan ga wani wanda ya mara abin ya zama ma kawai ni so na ne kawai ni wanda nake so ne kawai ba abubuwa ba ne to shi isa ka san wai in ana maganar soye ko naman dambu ko naman idan idan aka kawo naman da aka ɗora shi kan garwashi aka gasa ai wannan shi ya shi ya ga bala'i don ana magana abin da malamai suka faɗa idan ka kawo magana balarabe malami kuma wanda ya karatu ai kuma shi kenan wanda ya san abin da yake faɗa gajin shi jar fata ne gajin ilimi waye zai zo ya nuna musu ilimi sun sani amma in kaji sun faɗa to shi kenan to wannan balarabe yake faɗa yana yi wa ɗahir mai gari raddi ɗahir mai garin da ya yi ridda kuma makiyan shehu na daga larabawan na can da na nan ƙasashen namu suka haɗa kuɗi duk kuɗin da ake aikowa na rabidatul alam islamiyya ake aikowa alƙalin kaduna nan alƙalin alƙalai duk cikin ɗahiri mai gari ya dinga zuba wannan kuɗin saboda ya je ya tattaro abin da za a yi wa shehu ibrahim sallar gawa abin da za a yi wa shehu ibrahim sallar gawa hatta shugaban rabida din na wannan lokaci shugaban jami'ar madina har sai da ya magana waya wannan kuɗi da muke aikowa a ce mutum ɗaya kawai lalle wannan malami muna son wanda zai bata shi ya rufe shi a duniya ma abu amma bai kai duk wannan kuɗi a bayar ba to wannan shi ɗahir mai garin da ya yi inkarin shehu ya littafin inkari ba wani wanda ya isa ya maimaita irinsa kowa shi babu don haka shewa abdullahi inyas ya ce sannan shi kuma wannan da za mu karanta maganganun nasa ya yi man raddi shi ma ba wani wanda ya isa ya irin wannan raddin ko ya gwada shi ma sai shi sai irinsu sai larabansu hajim shirya in zarin wa ifada ga shi ya yi an raddi bil hadisu wal qur'ani da kuma littafan da yake ta yowa Allah ya saka masa alheri to wa'annan da haka shi abdullahi radiyallahu anhu yake cewa ko ƴaƴa goma ne da kai ka sai wannan arrabi guda goma ka ajiye wa kowanne kai ma ɗaya shi abdullahi yace dan hannun da tashin kiyama ka kashe shi duk wanda zai inkari kan shehu ibrahim ko kan ɗariƙa sai dai yabo a na tahir mai gari ina zaune shi abdullahi ya faɗi wannan a zawiyar shehu alhaji ubarin yau shi abdullahi ce duk wanda zai faɗi wani inkari ko abu sai dai yabo a littafin ɗahiri mai gari ai kaga malami ne ya san ɗahiri mai gari ya tattaro komai haka shi abdullahi ce duk wanda zai kare wa shehu ibrahim ko duk wanda zai kare wa ɗariƙar tijjaniya ko faila in dai da ilimi zai sai dai yabo a maganganun sidi muhammad ɗin nan to ka gani to abin mamakin da zaka ga karamar wali karamar shehu abdullahi yau hatta masu cewa su tijjanawan ne suna faɗan maganganu a kan shehu saboda mu ƙananan mabiyan shehu mun yi wani cakuɗi ko mun faɗi wani hauka shikenan dama zuciyansu akwai kiyayyar shehu akwai munafunci akwai abu sai suka ɗauwauta mu mu ɗan ƙanana ɗin nan ba hasancen maki na waje ba sai suka ɗauwauta mu ɗan ƙanana ɗin nan sai suka yi wa shehu fenti da an yi za a yi zancen shehu sai dai a kore ma shehu bai da haƙiƙa wai yau shehu ake kore wa tuhuma to har su suna faɗan abubuwan da ɗahiri mai gari ya faɗe shi a littafin ai kwanan nan wani ya faɗi abin da ya faɗa a garin nan ko abin da ma alƙalin alƙalai ya faɗa ne ya gaya wasu shehu sani kafanka ya gaya shehu to duk abin da aka ji sun faɗa saboda ba sa duba littafin da ka suke shatowa ko a gaggaya musu ba su san munkiri ya faɗe amru bin al-asi radiyallahu anhu za a rubuta sulhu tsakanin sayyidina ali da ma'awiya sai sayyidina ali ya rubuta wannan abin da amirul mu'minin ali bin abi talib da ma'awiya dan abi sufyan ya suka yi sulhu sai amru bin al-asi ya ce da da kai amirul mu'minin ne ma zo ana ta wannan rigima sai sayyidina ali ya ce Allahu akbar sunnatun bi sunnati duk abin da ya samu manzo Allah sai ya same ni ma manzo Allah kun ce masa a kafirci da mun yadda kai annabi ne a tsaya ana wannan rubuce rubuce ni ma gashi a musulunci kun ce da kun yarda ni amirul mu'minin ne amr bin as ce inna lillahi wa inna ilaihi wannan yasa muke maimaita maganar irin wannan ne to haka gaskiya take kullum mai gaskiya irin ta ne gaskiyan da zai faɗa yanzu mu masoya kullum mun tashi irin maganganun su shehu sani kafan ga zamu faɗa irin su maganganun su shehu atiku irin maganganun su shehu mai hula irin maganganun su mushiri irin maganganun mintirin kuma ko daga ina ya fito kuma ko wuta yake ya ci in ya tashi irin maganganun su ɗahiri mai gari zai faɗa ko ka irin maganganun su alƙalin alƙalibi ko ya sani ko bai sani ba sai an gaya masa kuma sannan ya dinga kwane-kwane yana abu to ka ji dai abin da shi shugaba mai girma adamu ilorin ya faɗa allah ya saka mata alheri to sai sid muhammad yake cewa yana wa tahir mai garradi yake cewa fa shuhuratul alamiyatu a ce mutum ya yi shuhura a duniya tana laha daurin kabirun tana da amfani babba tana da amfani da za ta yi masa يمكن أن يحدد ويميز درجة الاستقطاب البشري للعمل المكان به سلبا أو إيجابا wannan taruwan halittan da suka yi suna son wannan mutumin shi zai nuna wannan aikin nasa ko na kirki ko na rashin kirki cewa muhimmi ne ko na kirki yanzu shehu ibrahim radiyallahu anhu so mu je kan kan ka wannan shi zai nuna wannan ko fal aflamu sunima'iyatu fina-finai yawa mu samari ko fina-finai za ka kunu za su balin ba a kula da ita ladal mushahidi na wajen masu kallo malan yanalil muhraju shuhuratan alamiyatan wata nalil shafiyatun lati tanawala hal alfilm shuhuratan alamiyatan asbaru muddin wanda ya rubuta tintin da ya yi shuhura ba a duniya sannan abton din wanda zai yi abin shi ma da ya shuhura ba a duniya to tintin dai ba zai zama wani babba ba amma idan wanda ya rubutun babba ne wanda ya yi tintin abton ne babba anita bacha ko ko wane ne ko ya kaga wannan tintin zai yi ko ko yanzu mu a fina-finan hausa a ce dan gibiro shi ya yi fintin ai ai shura ko a ce kuma wanda ya rubuta fintin shi ma ban san wane ne ba kuma eh shi ba shi ba ai dan karatu ya fito to sai fintin ya ya shuhura sai fintin ya shuhura wa idza lam tumkin alamiyatuhuma ma'an fa inna alamiyatal mukhraji ahqqu wa awkadu to idan dukkansu ba su shuhura ba to amma dai ya zama ɗan fim ɗin ya yi shi ko ba a san waye ya rubuta ba amma ya zama wanda zai fim ɗin ya zama ya yi shuhura to har yau fim yana da yana da abu ko ya zama wanda zai yi fim ɗin ya zama ya yi shuhura yawwa yawwa domin waka zalikal halu to haka halin yake bin nisbati lil mu'allaf haka wanda zai yi littafi fa idza hasala al mu'allifu ala shuhuratin alamiyatin وتناول شخصية محدودة الشهرة بالمدي أو بالذم كان لكتابي سدما idan mai littafin ya zama ƙwararren marubuci ne kamar a ce akad akad a duniyar rubutun larabci a ce akad ko ko a tura suna da marubuta da yawa in akad ko ko mu yanzu a faila a ce shehu sani kafanga a zamaninsa radiyallahu ta'ala ko yanzu shi wannan muhammadin a ce ya rubuta ko haji mushiri a ce sun rubuta to ko shi ne rubutun na in ya shura ko ya rubutun zagi ko ya rubutun yabo ga wani mutumin da ba a san shi ba ma to littafin zai karbo a ce kai wane ne sai ya ce kaza a littafinsa ba ga shi yanzu muna ta cewa saboda adam ilona Allah ya saka mata alheri a duniyar rubutun Nigeria irin na jami'o'i ya karbo ka gani ko to ko wanda aka yi rubutun a kansa da ya shuhura ba to ya karbu wato littafin yana da abu wa iza kana muallifu idan wanda ya rubutun adima shuhurati ba a san shi ba ma bai shuhura ba wata nawala bil madi shaksiyatan ya yabi wani mutum alamiyata wanda duk duniya ta san shi kanan likita bihi ijabiyatu to littafin zai karbu shi ba a san shi ba amma a ce ai shi ba a san shi ba dai amma ai wane wa wane ya ba a haga littafin zai karbo wannan mutum ya jawo masa daraja walau annahu ta hasila hasu ko da tabbatar da tabbatacce abin da yake ba tabbatacce ne amma an ya ami da shaksu wai ya kawo misali ne amma mutum kamilu batacce majhul wanda ba a san shi ba ma hatta ala mustawa jirani har makotan sa ma ba san shi ba wanda ba a ganin sa ma ba a san shi ba al'aqarabi na kusa da shi ma misal dahiri mai gari irin dahiri mai gari da duk wanda yake ma'anarsa ya ce zai yi littafi ilan naili wai ya- ya bata min shaksiyatin daga mutumin da alamiyatin duk duniya ta san shi ma'arufatin sananne ne ala shattal mustawayat a dukkan darajoji ko ta ilimi ko ta shugabanci ko ta taimako ko duk wani daraja shine ya shuhura wa fi kulli biqa'i duniya a ko ina na duniya ba wai Afirka kamar yadda shugaban mu yace wannan mai littafi yace Afirka ba kuma ba wai sai lalle cikin ɗariƙar Tijaniya ba hmm? misali Sheikh Ibrahim radiyallahu irin Sheikh Ibrahim fa hadha tala'ubun wannan wasa ne bil uquli da hankali wa tahaddid lil wa'i kaman kayi wa abin da yake gashi fito na fito ga rana tsaka karfe goma sha biyu ka ce babu a kawo hujja ka yi wasa hmm? irin tahir mai gari da duk wani ma wanda ya aya wai shi darajar shehu ibrahim zai kashe ko ko maganar shehu ibrahim zai kashe ko ko aikin shehu ko saninsa shi ba a yi ba ko makotansa ba san shi ba ko na kusa ba ya ce wannan mutumin da duk duniya a kowane bangare a yi wasa wannan ya haɗa kansa da wahala in ji wannan balarabe wannan malami ka ji ko ita wannan wasa ne da hankali fafi ruwayatin a cikin ruwaya ruwaya abi hurairah radiyallahu anhu nabiyyi sallallahu alaihi wasallama mai tsaya da amincin Allah sabata a gare shi kali ya ce bakatis samawatu sama ta yi kuka ko tana kuka a saba'u bakwai wa man fihinna da wanda yake cikin su wa man alaihinna da wanda yake kansu wa arduna sab'u da ƙasa bakwai tana yin kuka wa man fihinna da wanda yake cikin su wa man alaihinna da wanda yake kansu li azizin ga wani mutum mai girma da sarake ne zalla ya kaskanta mutum mai girma ya kaskanta to sama ma ta neman kuka da sai a neman jiniya amma yanzu a fada to sama ma ta neman kuka wa ganiyin ifta kara da mai- mai mawadacin da ya talauta da shi ne hong kong shi ne yau ko- ko unguwarsu ma ba zai iya kewaya ba sama ma ta neman kuka wa alimin tal'abu bihil juhal da malamin da jahilai suke wasa da shi ai ba kowa ba ne kara kaza hmm? ya zai su ba san hujja ba su ba san karatu ba zai ka gaya musu duk abin da ake ba ruwanmu da wannan wannan malami mushirya ce mutum ne mai hankali sai garin mahaukata ya ce ko ba ku da hankali suka ce mahaukacin banza mahaukacin wofi suka ɗaɗɗaure shi ce to yanzu wannan ya zai ya kwanto in ba shi ma ya haukan a ce yau ya warke zamanin da muke ciki ke fal'alamul islami duniyar musulunci duka wa kususa keɓance filƙarataini waɗannan yankoki guda biyu al'ifirikiyatu al'asawiyatu afirka da gabas asiya akwai asiya ta kusa akwai asiya ta nesa ƙasashen larabawa gabas ce ita ma middle east ita ma asiya ce gabas ce sannan ƙasashen china ƙasashen india ƙasashen eh, duk wannan wajen to asiya ne to wai duk afirka duk gabas ta gabas ta tsakiyar da ta nesa duk baki da a kaza mawkifan waɗannan wurare guda biyun nan sun ɗauki matsayi sabitan tabbatacce da ba abin da ya isa ya tashe su daga kan wannan matsayin nina shehu ibrahim daga shehu ibrahim ba su da kowa sai shi ba san kowa sai shi ba ba fa jahili ba ne fa malami ne fa na jami'a ma balarabe mai rubutu duka wanda ya san me yake faɗa sun ɗauki matsayi a kan shi a wajen shehu da ba wanda isa ya shafe shi lam ya'ud ya ta'arradu li hazzati tashkiki matsayin da suka ɗauka na shehu duk wata girgiza ƙasar shakka ba za ta girgiza su ba wa muhawalati taba abu duk wata muhawala kaskantar da darajar shehu ibrahim ba ta kwance shi a wajen su ba falaisa bil mawqif al afawi ba wai haka kawai suka yi wannan ba fa allazi yumkinu mahawu wa dan ba haka kawai suka bi shehu suke bin ka suka yi kaza da za ka iya zuwa ka a'a ba za ka iya kawo musu ba za ka iya yi musu abubuwan da ya musu ya kai musu a wa'ancan karnukan ba ma da suka fi wannan makirci da talauci dare kai me za ka zo da shi me za ka zo musu da shi sun san shehunansu da malamansu da manyansu da waliyansu na da sun fi na yanzu duka duk da baki da wancan sun sallama shehu ibrahim to kai za ka zo da na yanzu a ce duk su yi zubar da maganganun iyayensu da ba irinmu ne shashashai ba ba irin gwane shashashai ba za su iya haka ba bal huwa mawqifun bari sai matsaya ce mu ku tasibin da shehu ya fururice ta min kilalil garati a idan su suka ga ana kawo shehu hari wa tahajjumata ana afka masa wa talaqati ana harbo shi allati zalla a adawul islami wannan kinaya ce ba wai bindiga ko abubuwa ba a'a na magana na malinta na kaza kaza a idan suka ga malamai suna fito na fito da shi allati zalla a'da'ul islam wanda makiyan musulunci suka dinga wa shehu sabiruna suka fito da ita a sarari wal muqni'una sun yadda da wannan yuwajjihuna ha suna fuskantar da ita bi kulli jara'atin da dukkan tsaurin ido wa waqahatin da rashin kunya sauba shehu suna fito da ita ana wa shehu a idan su suka ga ana wannan wa kana shehu shehu suka ga shehu ibrahim radiyallahu anhu ya talakal kulle yana fuskantar waɗannan yana karɓar su biburu da da sanyin hali biburu da su sa'atul ilmiyyati da yalwasa ta ilimi wal hankatu siyasiyati da gogewarsa ta siyasa yana murmushi a saukin hali zai goge wannan diga sai mara kunyan nan da ya taso daga mara kunyan nan ya zo shi yake rike majaka shi yake rike majaka li yubdila tilkal masa'ida dan ya aikata dan ya bata wayannan abubuwa wai kila sa'a ya auna musu kwanan awo ɗaya da suka auno masa aini da kwanan awo biyu lil jahalatu ga wannan jahilan almakirina masu makirci almagdubu alaihim wanda Allah ya fushi da su wa zalina ma'ana yahudu da nasara akan idan suka ga wannan fa arafa ma'ana tun zamanin mulkin mallaka tun duk waɗannan ƙasashen a hannun ingila suke ko in inda ce a hannun ingila take duk ba a samu yanci ba da kaza in mu nigeria ne in ghana ne in faransa ne duk da baki da in jaza'ir ne to duk waɗannan ƙasashen fa a idan suka ga shehu yana karambata da yahuda nan da nasaran nan shi kaɗai shehu ibrahim ba mu almajiransa ne muka faɗa ba jamilu arif ya faɗa shi ne ɗan jaridar misira ga baki ɗaya a wancan lokacin shi kaɗai shehu ibrahim ya kori yahudu daga senegal wanda korar yahuda daga senegal shine korar yahuda daga afirka gaba ɗaya amma shugabannin ya shiga gaba zai kore su daga falastin ya yi nasara amma shugabannin suka dinga munafunci da kaza kaza kaza kaza har ya jawo abin da har yau ga yahuda nan ana faɗan falastin amma mu shehu ibrahim ya kori su shi kaɗai ba magana almajiransa ba ne wannan shi ya sa faransa kuma abin da faransa ta dinga musu a senegal ko ingila ba ce musu a falasin ba haka faransa ta dinga ba su go ahead ba sai an musu visa ba su zo senegal su zo afirka shehu ibrahim radiyallahu an shi ya dinga tafsirai ya yi azakar ya yi waye yana faɗar sharrin yahuda yana ya ce zan yi addu'a allah ya tsine wa yahuda a ce a an haɗa shi da musulun sun zo wai kai shehu me me matsayinka da yahuda yace yahudu din nan qur'ani ne matsayin tsakanina da su duk abin da Allah ya faɗa akan su na yarda da shi shehu ya iya karɓan kowane ba yahudi kowane matsiyaci shehu ya iya karɓan sai ta da abin da ba yahudi sun yi biyau da za su shehu ya yi alaƙa da su an turo wani shugaban yahuda ma aka sa ya zama mai maganin ciwon ido a kaulaka shehu ibrahim ya ce cid shehu ya yadda ya zo madina ma da yadda ba don haka hitler yake birge shi hitler da yake kona yahuda radiyallahu ta'ala an to akan gidansu duk aka yi wannan yawa akan gidansu fa'arafa almuslimuna sai musulmi suka san annahu wannan mutumin musulmin wa'annan wurare na duniya ma bare na wa'annan mutanen wannan mutumin da'iyatu malami ne mai kira ilallahi zuwa Allah bi iznihi da izinin Allah wa sirajul munir fitira ce mai haske da wanda kowa zai iya tsotsa wa arafa a'da'ul islami to wannan musulmi kenan su kuma kiyan musulunci suka san anna mana'atahu wannan mutumin yana da wani hani daga Allah ba abin da ba a shirya ba kamar da kafirai suke faɗa Hindu ta ce da wahashi ina so kashe mun ɗayan mutum uku in za ka yi uku in ba haka wanda ya ce faɗe sun ji ta ce da muhammadu ya ce a wannan yana da tsari daga sama ba zai mutu ba wannan ban da shi faɗi wani dai ba yanda ba ku kashe shi ba amma kun kasa cewa ta ce da ali ita a'a wannan ba zai mutu ba yana da waiwaye a wajen yaƙi kamar kura ya san waye biyo ta bayansa waye ta abu wannan irin su ba za su ba za a yi ta ce da hamza yace zan iya in ya fi shi idan sa rufewa yake to wanda idan sa ya rufe san zan iya kashe shi in ya fi shi ba za a iya yaƙi da shi ba amma in ya fi shi idan sa rufewa yake to to kafiran nan to ka gane wannan magana to suka ce anna shehu ibrahim rafiya su kuma kafirai wa arafa adawul islam su kuma makiyan musulunci suka san anna mana'atahu kariyar shehu ibrahim daga Allah fauka ma ya tasawwaru na kafiyan da suke zato wa anna wa anna zakiya yau kafiran suka san turawa anna zakiya mai hankali yau man walahu wanda ya abota da shi a zauna lafiya duk wanda ya abota da shi yau shine mai hankali wal ahmaqa mahaukaci kuma man adahu wanda yake zai gaba da shi aha kafare sun iya gane wannan sai kai mahaukaci ka taso ka ce yau za ka yi gaba da shehu ko ko dan mu mabiyan shehu mun yau za ka ce wai shehu ne ka dan dana mahaukaci ne kai inji turawa mahaukaci ne kai da duk ma wanda ya bi ka mata ahuru asa'u nan da nan shugabanni suka dinga kirawo shi ba dan Allah ba dan dole da za su iya da za su iya batar da shi da sun batar don su batar da malamai da yawa musa sadar kasan musulunci ce ma libya ce ma ta batar da shi har gobe ya bata ga shi nan duk shekara sai labanan sun yi ranar bacewarsa ranar bacewarsa babban malami ne amma ga tashi ya batar da shi ya batar da shi akwai mutumin da maroko yau yau bai fi sati biyu maroko suka bikin shekararsa hamsin da bacewa shi ma faransa ta batar da shi shi ma wani mahajilwa ne ne shi ma malami ne a ƙasa haka aka dinga wa malamai in ma ba iya kashe sadiqul mahadi harbewa waye kashewa to in ba za su iya kashewa ba kurukuru sai a batar da mutum alhamdulillah na kaula ya kasa fatuwa wanda ya ce zai batar da rana ai ba za ta abu ba to aka suka dinga kirawo shi wal muluku duwal islamiyya ko wal muluku da sarakuna na duwalil islamiyyati na kasashen musulunci suka dinga kirawo shi ta amira sarakunan musulunci na kasashen musulunci su suka dinga kirawo shehu dan ne ta amiran dan rayawa lil faragatil ilmiyyati na wato kamfar ilimi da yake kasashen su akwai wa'ansu ilimin mukan da lalle kasashen suna bukatar su bare ilimin sufancin nan na Allah lalle yanzu sarkin Kano Abdullahi da ya kira shehu ibrahim ka zo ƙasata ba malamai a ƙasarsa malikawa duk suna nan imam malik ne masu duk ba su a ƙasarsa hatta inda yake ma ga ga na'ibi suleiman suleiman na wazirin suleiman suleiman wali gashi nan yana shehinmu ne na tijjaniya malami ne shi ya mukaddamantar da shehu mijin yawa ma shehu mijin yawa da ya karanta da su shehu sani kafan ga duka to shi wancan yana tare da sarki amma sarkin kano abdullahi da ya ga shehu ya gane shi ya ga kai wannan ya zo zai cika mana nigeria da ya zo ya cika nigeria da ilimi ko zai cika nigeria da ilimi ba to haka kowace ƙasa ba ƙasarmu kaɗai ba ha kowace ƙasa ba wai Nijeriya kaɗai ba ya ce Afirka da da Asiya dan ya cika musu waɗannan kwabe ɗin ilimi ɗin nan nan sahibul faidatu ne ilimi yana nan wal ulumu fuyudu wal ulumu wani ilimin ma mu musulmi mun san shi ba ma mu musulmi mun san shi ba ma wani ilimin sufayen ma masu da'awar sufayen ma ba san shi ba yanzu hatta shi wanda ya fara wannan yabo na wancan littafin radiyallahu anhu sufi ne ya san akwai magana zancen ma'arifa amma da ya so maganin ta faila sai ya so mashuwa hululi an zo da an zo da yansu abubuwa da ba a sani ba ka kara ni ko to dan ya ciccika musu wannan kamfa wurin da ba ilimi din ya ciccika wata garafi da kafa din nan a ruhiyatu ta ruhi duk inda ruhi bai cika ba shehu ya zo ya cika musu allati خلفها في شعوبهم التكالب المشين wanda neman duniyansu na ƙasashensu wanda ya yi yawa shi ne ya jawo musu haka alar duniya a bisa duniya ba su da komai sai duniya ba san komai sai bin duniya har ya zama ma zuciya ta ƙeƙashe to shehu ya zo ya mai da su cikin Allah kuma ba sai ya ce su zubar da duniyan nan ba a'a ga duniya amma ba ta isa ta cuce su ba la zarrahum tanafusun fil fani kullu ma yarawna hina fani to malamu tala ya fasara wannan yace la zarrahum tanafusun fil fani kar kutsawar sahabbai na cikin karabe duniya ta cuce su is kullu ma yarawna hina fa dan da abin da suke gani ba shi ko miliyoyi ne banza ce a hannunsu babu ita Allah kawai kaza sharifa kuma ta fassara ta ce la zarrahum tanafusun fil fani kar rigen-rigensu a cikin shehu ibrahim din shi kararre ya cuce su is kullu ma yarona dan ba komai dannawa cikin shehu ibrahim din ma danna cikin Allah dan ba abdullahi ne sharifa ta ce yanzu ma da shehun babu wanda yake nutso a cikinsa shine kwararre dan dan shi ya san me abu kamar da annabi yake cewa inda za su zo ba su gan shi ba su amma su tasan su gan shi wayannan su ne yan wasu ne kaza kaza to yanzu da wani yake ganin ma wai to Allah ne ake ya shige zamanin sa ya shige shekara ɗari ta shige ya je ya da shehiyar mu sharifa sai ya gan shi kurukuru wallahi alazim sai ya gan shi kurukuru ya san a'a a shi ma ba a fara komai ba nan guda man kad asami awwala wa akira ya akira ya awwala wannan baiti in ka sani a shi kenan ka huta to ka ji ko su cika wannan wajen wanda duniya ce dai abu asafilatu duniyar na kaskantacciya wa tagadu da anillahi sun kau da kai ga Allah wa sududi an shar'i sun sun tosu ga shari'a Allah ba ruwansu da ita almubinu mabayani wa subulihil wadihati da hanyar nan tasa mabayyaniya wada to su musulmi sun kiraro shi ne don wannan alhamdulillah shehu ibrahim ya amsa kiran su kuwa duk kasar da shehu ibrahim ya shiga sai kaga tana da ci gaba cikin ilimi na zahirin da na baɗi na zahirin da na baɗi ko mahassabi sai ya faɗi ko mahassabi sai ya faɗi wannan to su kuma shauran ha'ula'i fa da suka dinga kira shi wata ahuru asa'u haka shugabannin kasashe sun kirawo shi wa mulukul biladi da sarakunan garuruwa gairar islamiyyat wanda ba na musulmi ba ma irin su china irin su india irin su hong kong irin su ina ba musulmi ba ma ko min sa'ir duwalil kutla taini na shauran garuruwan bangarorin nan guda biyu da na faɗa a sharkiyat wal garbiyat da yanzu kuma na gabas da na yamman kasar turai da kasar gabas din kasar asia din da kasar europe din duk sun kirawo shi radiyallahu ta'ala anhu lima arafu saboda abin da suka san shi min alamiyatihi na daga international dinsa gamewar duniya dinsa wa dala'u na daga abin da suka gani min shuhurati na daga shuhuransa liya na bi zalika dan su samu da wannan alhuzwata siyasiyati darajar siyasa a ce su ma ba makiyansa bane suna tare da shi kaji hatta manya suna so su na gabas da na suna so su kira shi na China ya kirawo shi dan ya nuna musulmin China shi ma yana tare da shehu kuma ba makiyin musulunci bane gashi ne ya kira musu shehu musuluncin ma gaba daya kamar yanzu yau in wani shugaba yana so ya burge kiristoci a ce ya dauko fafa Roma gaba daya ya kawo kasar ai ya burge su ko to haka suka dinga wa shehu radiyallahu ta'ala anhu dan shine duniyan wannan lokacin radiyallahu ta'ala anhu su kuma saboda su samu darajar siyasa allati ya tasayyaduna da suke farautanta min kilali taqarrubihim ilayhi saboda kusancin su zuwa wajen shehu yawwa yanzu siyasa su zata abu kuma sun san addu'arsa in yi addu'a sun ga ya tsine wa nikison kuma ya tsinu ya tsine wa nikison kuma ya tsinu ya tsine wa ai dan haka Jack Shiraz ba ya Jack Shiraz ba tali mai wuyan katako dubo da haya baranta wata waya haya dugol na haka dugol guba bibi yake suguna kuma mun gode Allah ya yi kokari Jazair ta sami yancin kai ya an rubuta constitution wanda bai taɓa musulunci ba sai da aka kirawo sai da ya kira Shehu Ibrahim din har Elije can kamar a ce yanzu White House haka yake na faransa ya nuna wa shehu constitution din ga baki daya wasiƙa tana nan ba san idan ki ne ba fa shehu shi ya zo ya je da zai din ya je abu wasiƙa tana nan shehu ya ce na ga constitution din da ido na an nuna an banga ya taba shari'ar musulunci ba a karba radiyallahu ta'ala anhu inda ya taba shari'a me za su ga ya ba wa shehu da ba zai abu to mutumin da sai da gwamnatin faransa ta kira shi ya ga constitution ya ga constitution yanzu mu nan kasar duk masu yi mana kafin shari'ar musulunci malamin su ne ya shigar da constitution na banza ma Nigeria nan mutumin Sudan Grand Kadi na Sudan da yake nan kasar da ya ji karba kutu-kutu aka aka kore shi shi ya karba haka shau zakar fara radiyallahu anhu yana ya faɗa radiyallahu ta'ala anhu to ka gani ko wali zakari fulahu kuma waɗansu kuma suna kiransa don su kawata masa mazahibahun hanyoyinsu wa a ka'idahun da abin da suka kudurce mun ji an ce kai ma wani kwararren ɗan tafakuri ne arifi ne ka san abubuwan to mu ma fa muna da waɗannan fa ya goga da malaman rasha rasha wannan rasha ɗin nan ya goga da daga zamanin sa rasha ta yadda ai kowa ya iya musulunci amma da Allah ta da kowane addini ba ma ko kiristancin kowaye to su ma su nuna masa ra'ayoyinsu a ka'idan wa muhdasatin da da abin da suka fara wa diyanatin da addinatansu kidmatan dan hidima litafshiril masihi ga yada kiristanci kilala arwa qatil garbiyati wato cikin wato sito-sito ɗinsu da ɗakunansu na su ƙasar turai ɗin hai su zalla yu gaɗi lukaimati sun milƙatili bila fati sukari da suke rufe dafi sai a sa masu sukari ma'ana sai a ce za a taimaki 'yan afirka za a ba su da kuɗi za a ba su kuɗi za a ba 'yan afirka magani za a kuma filan sun gingina asibitoci mishan mishan da kaza kaza kaza kaza har shi ma shehu ai ya faɗa a rabi ɗatul isra har shi ma an kira shi za a ba shi kuɗi kaza kaza ita kishin musulunci ya motsa mun na kisar ba na san ko ina da bukata ba wani kasan musulmi da kira ana a wannan lokacin tace gashi to ya gani ko bila fati sukara a lullufe shi da sukari wal asali da zuma litazdari da hal domin ta ji daɗin haɗiyarta halakin bulbula ha'i wi maƙogoron wawaye almakaruri na ruɗaɗɗu min abu na ishi obin mutakallifati ya'yan kasashen talauci kasashen da su baya ba a ta ce musu ci ga abu kamar yadda yanzu dai kuma duk wanda zai zo ya kore mu daga ɗari'an ko ya kore mu daga imanin ko kaza kaza kaza sai ya lulluɓo ɗan wani kuɗin sa taimako ko wayewa ko kaza kaza ai ba za a nuna ma da da wuri ba ko ba za a nuna ma da tun ma ana bada kuɗin yanzu ma talauci ba a bada komai sai siya sai siya ma duk yanzu ba komai ma in za ka bata ma yanzu wai wai ka bata ma kana sani in wahala da ne ake bada titiri da buhun shinkafa da waye duk ga baki daya to da wannan dan wato to su kuma sun zo dan su kawata mu wannan aulitar wiji ko ku sun zo dan su wato yada masa su wato kambama alfikirin ladini tunanin su na basu yarda da addini ba rasha kenan wa tanmiyatul ilhadi da wato farfado da sukan addini kaga dan musulunci amma yana sukan addinin bai yarda da kaza bai yarda da kaza ba alkabisu mummuna wa shuyu'iyyatu da shuyu'iyya shuyu'iyya abu ne da sai ka da farko farko kamar abu mai kyau a ce kowa da kowa ɗaya ne arzikin ƙasa duk na kowa da kowa ne wannan kamar haka amma ba haka ake nufi ba ya zama ba wani wanda ya mallaki abu ko mutumin daji ya fito ya ce gidajen manya manya ko kamfanukan masu kuɗi kaza nasu ne kaza musulci bai da wannan ba wallahi fadala ba'dukum ala ba'din fil rizqi ba su masu arzikin ciki ba wa talakawa ba ba kuma talaka ya ce shi da mai arzikin duk ɗaya ne ba wani wanda ya fi wani ba mu wannan baya fikiran musulunci ba ce to gashi nan dai almakshuba da asarari sai ausati sharqiyati wadda take kasar gabas wa ma kanu yatasawwaruna duk in su kirawo shi ba su zaci an yasda a shehu shehu zai faɗa a gaban su amama nawasiyun a gaban kwakwalwar nan kawunan su ba hula sanko din nan nasu a gaban sankon nan nasu makwarkwadan nan tasu wa baina zaharanihin a gaban su wa alama ra'ihin a gaban idon su wa masamihin a jin kunnan su duk da a wace ba su zaci shehu in sun kira shi zai faɗa musu kira ila katimin risalati samawati zuwa cikamakon manzancin sama ba ba su ji zai faɗa musu magana annabi muhammad ce kai ga annabi muhammad ya guje wannan kai Allah ku zubar ya yi sallah an ɗau hoton yana nan ya yi sallah a fadar cana ma ya limanci waye sai hana ba kuka kira ni ba to kan lokacin sallah ya ba wai ana gana da shugaban ba an gama gana amma dai gashi a fadar ji ga hoton ga bangon adan cikin da komai yayi ko ina ba kuka kira ni ba sai na yi radiyallahu ta'ala anhu wa tafsili da batawa wa tafsihi da wautar da ku za'abalatul wahiyatu wannan ƙarerayin nasu mara tushe allaci ja'ad biha risalatu laminu wadda annabcin ƙarya na laminu ya zo da ita wa marik da markasu wa nubuwatu da annabtan napoleon wa johnson faƙala radiyallahu anhu kamar tasbi a ziyalin nabiyyi mutabi'an مذاهبه والمهدفات فلالا فتغنيك عن دستور كوز وخالد وتغنيك عن جون يروم محالا فما نبليون أو لنين ومركز جموعا إليهم قل عنك كبالا كتاب من الله الجليل جلاله قديم وباق لا يخاف زوالا سلاه الفتى المامون جهرا ويقبتا فداب أدى هذا كل كيد وقالا وأنا فرقان تفصيل أنا أعني بيان سفر يتدفكي لقد ظل الشيخ شيخ يا تبتا yullabi tilka da'awat yana karban kira shi ba mazauraci bane kuma dole ne ya karba yanzu an gaggama ko ba karba yanzu ba zuwa ma zai kira tilka da'awat wa yatahammalu mashaqqat yana daukan duk wata wahala sai ya je wayar kabul ajwa yana hawa sararin sama wayan karul ma'a yana tunkuyar teku liyin kiza malayin albashariyati dan ya tsere da dubunnan yan adam min wailatul kufuri daga tsananin kafirci wata bi'atul ilhadi da bibiyan bayan sukan musulunci din na kin musulunci wai nuru amaman shau yana haskaka musu a tariqal hurriyatukum hanyar yanci wal karamatu da girma wayar su lahum madarifar sa'adat yana shimfiɗa musu shimfiɗin arziki warraka da yalwa waya muddu lahum yana daɗin su abara ta alimul islamiyati cikin shiryawar musulunci wasu luki da bin sa alkariyati na alkhairi yadal ita'i hannun yan uwantaka wani ul'ama da haɗin kai yau yana nuna da baka fata da fara duk yan uwa ne a musulunci da kaza kaza nashran dan yadawa li risalati habibihi da sakon masoyinsa wada a watan dan kira ila tauhidi rabbihi kadai ta ubangijinsa jalla wa ala fatil makda italiya ce a dan wannan yanki na kasidar da zan kawo min lamiya ce ta jama'a ta din da lamiyarsa a ɗannanati mai daɗi ɗin nan nan masu janiban za mu shafi wani janibi mu mai yazan wato a sarari min hazar jihadi na wannan jihadin na shehu almariri mai zafi wa tabhiyati da wannan wato layyar asakiyati wanda shehu ya ba da ransa arha ma a tafajjur ya nabi shuhurati tare da bulbulowar idan dinan ruwan shuhuransa wa alamiyati da gamewar shehu almu'abbiratain wanda ga sunan sun ya faɗe su a sarari bi fasahatin kuma da fasahar waka wa saramatin da zartantaka anna sayyima a cikin kansu min kilalil ashdari na wannan shadarin wayannan waka wal ajazu taliyati wa tayyamani hubbi kasirtu mujamjiman ala al barri wal ajwa arumu sala fagadartu awdani wa ahli wa usrati ajubul falalam ashqatu kalala intaha ai abin da wannan ya faɗa ya isa to kaji ashe yanzu shehu mun ji ba ma zancen afirka bane kadai amma Allah ya saka wa wannan shehu adamu ilori da ya faɗa Allah ya sa kowa iya nasa suke faɗa ko kuma kaji kaji wannan to bari mu ji shi kuma wani goga saurayi a wancan lokaci amma yanzu tsoho ne ko da wannan ma sai di muhammadin ya tsufa shi ma yanzu Allah ya ba ya ja mana da rayuwarsu shi ma wani sharifin san sharifi malami dan malami balarabe dan balarabe kalifan shehu dan kalifan shehu haji abdullahi dan shehu mushri wali dan wali dan wali dan wali ba dan shehu ibrahim ya ce da shekani yusufu tariqati wadda shi zamu cewa shine yusufu tariqati yusufu dan yaqub dan annabi yusufu dan annabi yaqub dan annabi ishaqu dan annabi ibrahim to wali haji mushrik haji abdullahi kudizi dan shehu mushrik muhammadul mushrik wannan dan faira ne bai san mushrik ba shi kuma mushirin nan dan alhaji abdullahi tayyaha wanda ake cewa shehu shekin ma radiyallahu ta'ala anhu shi mana wanda shi ya shi ya dauko faila yazo ya ba wa sahibul faidat subhanallah shi ya dauko faila ma yazo ya ba sahib kuma inda zaka san kuɗi biyu ne goga ne ta to amma dai do Allah kai hakuri dai kai da wanda sai na mutu idan na mutu ka fito ka faɗe ta duniya kaf ba wanda ya sadaka wannan bai nuna kowa ya shi ba subhanallah shi yawa ya isa ba amma yana so ne da Allah daraja da ya ɗauko ɗin nan imana billahi tayya radiyallahu ta'ala an to wa'annan su a nona suka sha kan shi a nona suka sha ilimi bayan su ne littafin wa'annan sun ce su ne ‘yan gadin Shehu Ibrahim, fihi masheki harisu na humatu, wabanul harbi baribu na rumatu, halar Shehu tana da ‘yan gadi masu iya gadi kuwa. Masu iya gadi, kuma ‘ya'yan yaƙi ne, wabanul harbi ‘ya'yan yaƙi ne. Baribu na sun iya duka da takobi, sun iya harbi da bindiga, rumatu maharba ne. ba sa waka za ka ji tana nan ba sa cire silkensu ba sa jira suke wani maki shehu ya ce kule bayan haka dinga ya mara bakatun wuta shehu mushiri babansa shehu mushiri shi ya yi rado a sunnatul augadi da zabbi an ahli sunnatu wal rashadi ai la haula wala quwwata illa billah shi ma ya ce madalla haka ake so mutum ya yi ta masifa ya ta tsokanowa sai ya tsokano abin da sai idansa ta kasa ba ai gashi nan to ɗansa kuma shi ya wannan inzarun wa ifada don haka muna kira ga duk wani mai takamar shi musakkafi ne shi mai ilimin jami'a ne ko mai ilimin zamani ne ko mai doktor ne ko farfesa don Allah ya ɗau wannan littafi ya dinga karantawa don ya ji abin da wannan ɗan uwansa farfesa ɗin nan kuma ubansa a cikin ilimi don ya ji abin da ya faɗa amma riddar tana da yawa da mutum in ya riddar ma shi kaɗai zai halaka da ya isa amma ana halakar da mutane da yawa ana so a kore mutane daga wajen shehu ibrahim wanda ba mu da waninsa shi allah ya ajiye mana za mu zo muhiddin bin al-arabi ya rasu kafin a haifi shehu jana abul abbas da shekara fiye da ɗari shida ya ce abin da ya sa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musulunci zai zauna lafiya a gaba a yamma sabida yamma nan ne katumu da katumu za su bayyana nan ne wajen bayyana su ko mutum ya ji daɗin faɗa kuka ji yana nufin nan ne wajen bayyana shehu tijjani katumul auliya'i nan ne wajen bayyana sahibu hirata shehu ibrahim katumu na shehu tijjani mai kaulasa dan ba ba ɗaya ba ku mun faɗa shehunan ɗariƙa suna ta kai da kawowa shin waɗannan mukami guda biyu khatib al-awliya idan na shehu tijani ba ja na jikin shehu tijani ba ja to har kudubul makatumi din ma shehu tijani kudubul makatumi ma wajil katmi wal makatumi sumiyan inda hundu wanda ya duba durratul farida sharhi ya kusa farida zai ga wannan magana wabil katmi wal makatumi sun an amince shehu tijani katmi al-awliya da kudubul makatumi shin waɗannan mukamai suna cewa wai dukkansu a jikin shehu tijjani suke ko ko shi dai katmil auliya in mai haƙarami shine na jikinsa wannan kudubul makatubu kwanta shi yake da haƙarin nan da kaza kaza a hannun wanda da cikin almajiransa zai zama wa'yan suka ce i duk biyun a jikin shehu tijjani suke wani suka ce in katmil auliya ne a hannunsa kudubul maktumin nan kuwa mai haɗarin nan mai kaza nasa ne amma a jikin almajiransa duk abin da yake jikin ɗanka naka duk abin da yake jikin alkawo wani ya ce kaji an raba shi ko ya faɗa ma ba mai samu ba manyan ɗariƙa suka faɗa to yanzu su sun faɗi wannan abu su ga shehu ibrahim ba ba su ga duk abin da ɗariƙa ta yi ba su ga sahibul fayyatu ba yanzu mu da muka zo zamanin sahibul fayyatu ko ba mu ga abin da duk wa'annan rubutu suna nan da hasken imani da hasken bi ba za mu gane me ake nufi ba muhajin ya yi gaskiya ko idan mutum bai jin isharori ba zai gane kuma ba to kar a kore almajiran shehu tijjani daga hannun katmuwal makatumi daga hannun kudubi makatumi idan ma ba ku san wannan karatu ba ko mutum yana kin Allah ko bai da san shehu ibrahim sahibul faizati ne ko ku ya zauna cikin makiyan wa'en suna fas din cikin da har yau suna nan suna jiran wani sahibul faizati ya bayyana ka bawa shehu ibrahim duk da je kai ta jira haka mutu ma ba ka jira ba ka yi mutuwar jahilci mai takan jahiliyata ba ka da mubaya'a ga mai zamanin ka to a kyala waɗanda suka yi imani ko wawayen ne ko mahaukatan ne dama aljanna da su za ta cika a kyale su a daina kore su daga wajen shehu ibrahim mun san me mun sa muke faɗan haka abubuwa mitin da kulab kulab ga su nan dinna a kori mutane ne daga kaila da kaza wani ya da'awar saboda yana kara fikihu ne wani ya da'awa saboda yana kara larabci wani ya da'awa saboda yana kara nahau wani ya da'awa a'a saboda an bata mana ɗariƙan mu shi ɗariƙa ike karewa kabari mai ɗariƙa shi ya faɗi sahibi sai zai so da duk mabiyansa ba ruwanka bari abin da ba za ka iya wannan abun ba to to wannan shi ne ba shehu ibrahim din nan rabi allah ta'ala anhu shehu ibrahim mahaddaji shi da an faɗi shehu ibrahim zai ji zai to ɗan gari kaza shehin malami irin su wane irin su wane baban wane kaza yau ai ni ma ina da baban wane malami irin kaza shehu ibrahim ya fi ƙarfin haka tasattartu an da hari bari ka ji yana gaya ma dan ka san ya Umar a tajiri man ana Umar ka san ko ni waye kuwa ji manzo Allah sallallahu manzo Allah ya fi karfin yatima abi dalibin ko yatima abi dalibin ko kuwa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama mai zubar da ruwa ta hannu mai cewa bishiya ta zo manzo Allah ya fi karfin wannan ya umar so ike dai yau umar ya san shi wata sani ne in dai irin duk wannan da aka rawaito ne wata sani ne sai na umar bai mabba amma ya umar a tadiri man ana a tadiri man ana to sai da zai yana so ya gaya mu tafattartu an da haribi daha muhammadin na buya wa zamani na ga manzon Allah daha muhammadu wa man kana lil muqtari duk wanda ya zama na manzon Allah ne man fakka amina ba zai gushe ba cikin imani magana ce nan. Fama a rafal ayyamu rafi, zamanin kwanaki ba ta san gidan da jina ba. Kwanaki gaba ɗaya, da waɗanda suke ai mutanen cikinta. Ba ta san gidan da jina ba. Yanzu ina muke shiri za a tafi? To kuma a rafal ayyamu rafi, ana ta san gidan da jina ba. to waye zai tu game da shehu kai ne fila ka tuka mu inda a gidansa wancan wanda kwanaki ba ta sani ba kama arafa al-ayyamu gashi nan cikin diwani hadani ila hubbil amini ila huna kama arafa al-ayyamu rabi wa ma darasu mati ba ta san sunana ba waye ni da sunansa shehu ibrahim saulaka ibn al-hajj abdullahi at-tijani sahib al-faisal radiyallahu anhu ko ba ga muka sani ba wrong wrong وما عرف الايام رجل وما درسوا مالي بدل سنانا ba musakantu ahmad qadina tunda na zauna wa ahmad zama na zauna wa ahmad zama sai ka koma surul akbar ka ji waqi'a musakantu ahmad fa ahmadu ahmadun nan da na zauna a cikinsa sirrin zati shine sirrin zati ahmadu muhammadu ahmadiyan manzo al sirrin zati wa zati sirra ita ko zati sirrin nan nata ahmadu tasawa ala idraki jald wahina da ne karfin da mara karfin duk sun yi daidai wajen sanin sa da me cewa arifin da me da da mahadubin da bujumin da ko da karamin da kaza duk sun yi abu to an gama kenan sirrin zatin ma an kasa sani ina kuma zatin to ku tsaya duk ku ci duk wannan abin nan dukan ziyatun au kuntu daga kanziya ne kuntu kanza au kuntu kuntu kanza dukan zai ta aukunta qabla ta'arifin tun gabanin ayi ta'arif fa habarsu an uwarafa maka law to fa fa ta'arraftu ilay fa arabu to tun sai an wannan ta'arifin dukan zai ta aukunta qabla ta'arif taharraka min za sirri wannan sirrin daga kanziyar nan ya motso ma kana sakina abinda da yake kwantar lambau atom wannan atom din da tura zid bomb din nan da aka yi na zarra na ta fashe ta halicci su afirka su duniya su taurari su bita su wannan bomb din da aka yi da abin yana kanziyar ama'u yanzu ko ɗan ɗari kan me ya san san bai lamba a ita cewa kuma shan biranin ba komai ana kore abu duka ta harraka min zasiri sirrin nan da ma kana saki na ake kwance daga nan ya motso da aka yi wannan fashewar aka yi wannan uwar watsa za ka badar ta shi to aka yi wani irin uwar watsi badar ta shi to ta shi alamu ta shi ta shi ta shi aka yi wata shi malam wa'un ligtin nan ni fa na kafo inda na kafo ni za ka zamani tun daga wannan zamanin tun daga kanziyan nan nake gungurowa nake gungurowa nake gungurowa ko zanguna nawa ne ko zanguna nawa ne a galatu da abada a cikin ko zanguna ilahu na zuwa nan nan ina kakkaza ci nan ko madina ko kaulaha ko nigeria ko guta ko kaza nan ilahu na ila an da'im nan din ko ina da ko ina to yanzu kuma yana nan a rubuce kuma so yake a sani an turo wani yazo ya zage ni wata ka in takama ina karanta jiwa ne fa rubba muballagin aw rubba muballagin anu aw amin al muballig da yawa wanda zai dau abin ya je ya kai wani to wanda aka kai wa din ya fi fahimta aka wanda ya wato da yawa masu jin karatu jiwa na sun fi fahimta me nake ba sai na ce masa kai ni ba irin wannan bane ba irin mai ɗauko wannan hadisin ba ne manzo Allah ba ga duk masu ɗauko hadisi yake ba ni ban ɗauko abin da ban sani ba sai da shehu dan dan shehu hadi ya sanar da ni ko me na ɗauko nace kai dai na ya dace in takama a gaban ka kai na san abin da na ɗauko Allah ya kyala mutane wajen sahibin sai sun ba sani ba lalle bai hana muna da wauta ba mu mabiya muna da wauta muna da muna zo mu san abu ba an ce wanda ya sani ya ki sanar da mu wanda bai sani ba girman kai ya hana shi ya tafi ya sani kuma shi ne shugaba ya tare mutum ne ya balaga yana son aure ga babban yaya ya to ga babban yaya ya ta aure ya to shi kuma yana son su sa ba dole ya tuku za babban yaye dole ya yi wannan ya to Allah babbunan yayan sun fi tafiya so kwanan ko da shehu shehu ya ce a yi kokari Allah ya kifa sayin ku kan tafiya kowa ta tsaya kan muridinsa tafiya shehu ya faɗa a sarari hatta yalta hikabi mutum ya ta ma'arifar nan ya ta abin nan har sai ya zo ya haɗu da ni ya zama da ni yake goga ma da ni yake gogawa ma gogawa ta sani da kaza da ni yake goga fa in ashkala alayya haluhu ni ma in halin sa ya rikitar da ni ya fi karfin na falyar hal ila ala maqami dan wanda wanda ya fi ni muqari imana ya biya abin da yake kansa to wani so yake ce ma arewa tarbiyyar ma ƙarya ne babu akwai wanda ya littafi a caji wani jiran shau jani ya je can ya littafi a ciki cewa ba ƙarya aka yi wa ɗari gati janiya aka ce akwai wata tarbiya ba wani tarbiya shau jani bai san wata tarbiya ya san lolibiya da karatu da kaza shau ƙuraishi ya littafi a kai muna da littafin to har yau irin waɗannan maganganun su suke ta tafiya a ɓoye ga su nan a garuruwan ma'ana ta kera wa yara su ƙarya ne kaza kaza shehun da yake cewa ya gode wa Allah wa ashkuru rabbi laysa sabi a akira fa afdaru atba'i unila sana dan kakan madina abadi ba dole ne kowa sai ya iya idan mutum zai yi yayi ba ni wanda ya burge wanda ya ce ban san faila ba kuma ba ruwa na da ita amma ya shiru ya koma waje daya to wannan ya burge har wajen Allah ya burge bai sani ba kuma ya shiru amma matsiyaci wanda bai sani ba kuma ya tsaya sai ya yaki abin ya ce zai goge kai yaki da abin da baka sani ba ka kayya kai yaki ‘yan shirme kuma su ɗan yi shirme dama shehun kila makircin halara kila har take ma sa su fi shirman ma don munafiki ma ya fito sarari ya tsara mara shi ma ya fito ya abu amma yau ko dubu ɗan faila mun barkace irin wannan mutumin da ake faɗa ɗin mai muka isa mu goga makashin kaza abu kaza irin wannan amma dama can mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin akuya da kashin akuya to kun gani ko to ba za a yi komai lafiya kalau masoya ni kai ba abin da ya isa idan shehu yana nan kar wallahi namu wa ma namal fu'ad lahu ajal na san me na faɗa ni kamali wani jam'ihi al-barraki ka tsarin sarraki ko wazawu faila za ta ci gaba wa sheku ya alufi makamin raki to maki kuwa zai ta kwankwada dafi kullum ya ta bakin ciki ya ta abu kuma ba zai iya haɗiya ba ya tajarra'uhu wa la yakadu yasibu wal mautu jami sa'ir al afaki ragaman alaihi al khaidu amma dan jirmu da hancin sa inji shewa ma jani sai faila ta gani ragaman alaihin faifu amma wa ahaluhu wa sheku ya alu kuma ɗan faila ma duk sai sun game wa sheku ya ashehu zai ta ɗauka shi matsamin raki kan gaba to washe mutum zai haɗa kansa da wahala irin wannan amma yaran da ake halakawa a koya musu rashin kunya ba san me yana ba kawo wani yaro jijiwa ta ɗauke shi wani ya ce zai tsera shi a kan zai yaki ɗan faila ko zai yaki wallahi shehu balarabe ya ce ga ya riga ya faɗa ya ce ɗan uwana kama tarbiyya ka samu rabo wautar da ifayin ciki na ka kakka sa ka kiya wautar wa'anda ake cewa ko yan hakika suna babu shi ko da yan hakika ɗin nan ba su kai biyar cikin ɗarinmu ba in dai da adalci ba za ka yi wa ɗari hukuncin biyar ba wake ɗaya ba ta gari ai sai dai garin nan ba shi da yawa ai dai garin nan ba shi da yawa ɗan kare gari tirela guda ka kowa ce goma ne ya ce ɓata shi bare abu to bare ba su fi ɗaya cikin cikin ɗari ba ba su fi ɗaya cikin ɗari ba shehu balarabe ya ce oh tabba wannan fa ya faɗa tun wajen 1950 wani abu don ya rasu 1956 ya ce amma idan ba kai hajjin ka kakka musa duka fa kai gaba da shi kowa ja da su ya faɗi ya karaya kowa ya ce da da su zai faɗi ya karaya to bismillah bismillah wannan magana ba wai mun ce shaitan ne ba mu san shi ba mun gode Allah da Allah sai masoya ike nuna mana sai mutanen kirki sai masu sallah masu sadaka masu kaza kaza wanda shi saboda abin da yake zuciyar mu kenan kowa ta abin da yake zuciyarsa shi idan zai dinga gani wanda shi ko kin abin ne daga sai dai Allah ya ta nuna mai yan hakika yan hakika ai sun ce kaza ai sun ce kaza ba shi to da zan abin da zai ka zuwa mai kenan to ayi hakara kwarai da gaske to insha Allah za mu ci gaba da magana kuma mai inzarin wa ifada duk cikin shehu dan dai mu dinga jin waɗannan bujimai namu na afirka ko allah ya amfane mu da su mu komawa karatuttukansu da shiryawarsu da abubuwansu kuma aikin mai hasada ya zamanto banza insha allah